الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا العزيز أجرن دهودو بوتا جمال الأولى shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin ashirin da biyar ke manna ne ashirin da biyar wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya duk ba manta ba satin da ya shuɗe mun tsaya babi na arba'in da uku ko da hudu arba'in da hudu ko za mu tashi ba ga abuwan darasi kai mun da darasi na arba'in da hudu za mu tashi darasi na arba'in da biyar na arba'in da hudu to za mu tashi da hudu za mu tashi babi na ɗari biyu da ashirin da shida hadisi na ɗari biyu da tasa'in da ɗaya malin ki babu kafaratul marid babu da zai bayani akan kafarar mara lafiya idan mutum ba shi da lafiya Allah maka cikin sarki yana kankare masa zunuban sai yana lullube shi ne kafara tasbih za mu ana ba shi ko dai da mutum kafutawa ko lullubewa kamar mazumi kaga ai ana ba shi suna kafiru ala rabbi kafir ko kamar kana ne da kana iri biyu ce man kana kana lahu fa kad kafara kana na kana yakilu kaidulaka ko duk wanda ya ji Allah ya yi kaidula to ya kafurta a juna siyarta ko amma ba nan magana ba ya irin wancan ba to shi ma kafir shi ne mai lullube wato kayan iri a ƙarƙashin ƙasa ana kiran manomi da wannan sunan to amma duk da wani sunan daban wala ba ki wanda tun da wannan akwai ihtimali ko ambiguity a ciki in dai ba sentence ne zo ba a cikin mutali'a to za a samu abin nan to ma da yake haddasa na ishaq ibn al-ala إسحاق ابن العلاء ابن إبراهيم ابن العلاء أبو يعقوب كذا قلنا كم سنة دا وعدو ابن الزبريك ابن الزبريك يوشي وانا يا رسمي أشي فرأة دريديو دا ثلاثين لتقل باي هجرة أتم مصر أتم مصر أنا يرو أنا حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عبد الله بن سالم shi kuma ya rasa shekara ta ɗari da saba'in da tara bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina an muhammad bin zubaydi قال حدثنا سليم هو سليم ابن عامر shi kuma ya rasa shekara ta ɗari da saba'in da wato Oke wannan shi ne mai ɗari da saba'in da tara. To shi ne ba da yake cewa أن زعيم ابن الهارث لله زعيم ابن الهارث أخبره يا من تدكي أن رجلا لله ولمسي أتى أبا عبيدة بن الجراح يا ذكر أبو عبيدة بن الجراح أبو عبيدة بن الجراح أمير هذه الأمة كنكو هو ليه تنزع أبو عبيدة بن الجراح تنزع نبي يا سلام a cikin makaranta ko abu ku gama karatu sai a tuno mana suna yana ci al'ajara al-mubashiru na aljanna mutum goma da aka yi wa albishir da aljanna wanda ya zo a hadisin sa'id da zai wanda mun sha faɗa cewa malamai sun ce ba su kaɗai aka wa albishir da aljanna ba an ambato su ne saboda annabi ya faɗe su a lokaci guda a hadisi daya amma na aka yi albishir da aljanna ko yanzu kafin mu gama karatu za mu faɗi wata daga cikin wata baiwa Allah da Allah ba bakin sarki ya mata albishir annabi ya yar aljanna da akwai irin irin su irin su Ukhani da bin Maisan irin suna na Fatima irin suna na Aisha na na Khadija duk a ɗaya ne zuwa kusa albishir da aljanna to amma biya su wata rana Sa'id dan zai da wani ya zaki Sa'id na Ali yace kai yace bawan Allah da suna zaune wata ran annabi yace ya lissafo da shi yace ta aljanna ne kake zakin sa yace ka bi shi Abubakar fil janna Umar fil janna Uthman fil janna Abu Ali fil janna yace Abu Ubaidah bin al-Jarrah al-Janna Talha bin Ubaidillah al-Janna Abdurrahman ibn Auf al-Janna Zubair bin al-Awwam al-Janna Sa'd bin Abi Waqqas al-Janna sai shiru ya kace to ai tara kaba da sai ce to ba dan dai kada a boye ruwaya ba da shiru yace ni ne na goma Sa'id bin Zaid saboda haka wayannan dukan su ɗan aljanna ne to Abu Ubaidah ibn al-Jarrah yana wa huwa wajhan ya je gurin Abu Ubaida ibn Jarrah lokacin ba shi da lafiya yana fama da ciwo fakada sai yake kai ba amsa Abdul Amir ya ya ladan shugaban mu Amirul Mu'minin da ya mata kamar kai ne ka je ka ce ya cikin naka Rigi da ya ce ya ya na tun da ya san rashin lafiya yake shugu zaman lada yake sai ce masa ya ya ladan Amirul Mu'minin da ya mata فقال سيدي هل تدرون فيما تؤجرون به kai ka san akan me ake ba da lada kuwa ka san akan me ake ba da lada saboda akwai masu fahimta cewa don mutum yana rashin lafiya ba lada ake ba shi ba kan kare masa zunubi yayi wasu ba daga kuma suka ce a lada za a bashi ne daga daraja wasu suka ce duk biyu da sun yi zabani kamar yadda malam ibnu hajar ya kawo a cikin littafin da fitar rubani cewa an yi sabani a tashi malam da shirin wannan littafin ya kawo maganganu wato na wasu malaman a tashi zaɓe ya samu wannan sabani domin ga abu bai da ma yana da wannan fahimta cewa ka san cikin me yake bada lada ba rikin lafiya ne yake bada lada wai yana da fahimtar haka hankali zunubi yake a lada magana ce ce bima yusibuna magana ce ce bima yusibuna bima nasrahu ana ba mu lada ne dangane da abin da yake samun mu duk wanda muke ci wanda ba mu to Allah yana ba mu lada akan irin wannan abubuwan da suke samun mu waɗanda ba ma su Allah madaukakin sarki yana ba mu lada akan wannan fa kana fi ta inna ma tu'jaruna bima anfaqtu fi sabilillah sadaka ta ce abin da ake ba ku lada akan sa shine abin da kuka ciyar da tsawon kalmar Allah fita yaki gina masallaci gina makaranta wani aikin Allah akan da ake baku lada ba an kai rashin lafiya ta kun ga wannan bau wato matsala ce babba da malamai su ba su gane da wani da ta tattauna sun ma'adda a datar ra'ali kulle kulle ha sannan sai rika lissafo kayayyaki na abin hawa gaba daya na na Oke, wato bi ka lakum, ko kuma aka ciyar muku, wato bi ka lahu wanda ka ciyar ko wanda bayan ka mutu aka yi ba sadaka jariya ko kabili bayan ka mutu dan ka yanzu kuma hijiya ko masallaci ko makaranta to wannan ne za a baka lada ko kuma yin sadaka kawai sai Allah ya ba wa mahaifin ka lada in dai yana da alaka da mamacin to saboda haka shi ne za a baka lada a kai hadisi yace thumma adda hadadan rahli sannan zai ba da lissafin wato kayayyaki shine halal kayayyakin jikin abu hawa doki wato kulli ha gaba ɗaya ba da tafi jin nan kan tsindi da kalin kama an sai da yazo hatta balaga wato izaran jirzau an sai da yazo kan lillahi dan jirzau aljirzau sunan doki ne amma mutanen turkiya su suka ba amfani da kalmar aljirzau doki yana da sunaye kala kala kamar yadda zaki aka jera da sunaye a kai ɗari bakwai ko ɗari tara. Da saboda haka su doki ba da sunaye kala kala mutanen falisa suna kiran doki sun karba doki da zau to sai da yazo har da zamu cikin doki yana ta bayani cewa ka san kace da ka ba ka bayar dan dauka ka dina Allah za a ba ka lada idan ka ce ziddi za a ba ka lada idan ka ce ka za ka san ta ya sai da yazo kan lanzani sai da yazo walakin na hadal wasama sai dai wannan wahala da kake gani ana kiran alwasam wato wahala ko yankewar jiki ko rashin lafiya ana kiransa da alwasaf alladhi yusibukum fi fi fi ajsadikum wanda yake samu ku wahala da take samu ku a jikunan ku kuwa sai yake yusafiru Allahu bihi min khayrat ba na da Allah yake ba ku kankare muku zunubi wannan bai rika ba kenan irin sai al-asharatul mubashshiruna bil janna kankare muku zunubi yake saboda haka wannan shine fahimtar wato fahimtar fahimtar wasu daga cikin malamai ne to ba za mu je hadisi gaba kafin mu eh sai ibnu islam ka ka da sai ibnu islam ai yanzu حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد شيء ابو المنذر كان التميمي ابو المنذر التميمي ابو محمد بن عمرو بن حلحله هو بعد حلحله الكزاجي da kuke ji ibn halhala eh a ce wato malami ne ko da yuje na masallaci ba kuma malami ne ne kawai ko da yuje na masallaci ana ka biyo wannan sunan ba shi da yawa ko da wani alƙali da muke ji halhala fil kuzari halhala to shi ne wannan sunan to sai yake cewa ana da ibn yasa an karbo daga ana ibn yasa an hadi da ilmin kudiri wa abi huraira an karbo daga abu da ilmin kudiri shi kuma ya sunan sa abin da ba manta ba ko tun da ana yau suna ya sunan sa sa'ad ibn malik ibn sinan ko yana cikin wato ruwa su da hadisin nan guda bakwai to shi ma da za ku tuno ne an faɗi a an faɗi wannan kuma ba a faɗi na cikin mutum goma ba wanda wancan ya bi wannan daraja ya fi shi fadala an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi alaihi salatu wasallam yace ma yusibul muslimu min nasabi babu wata wahala da za ta taɓa samun wani musulmi wala hakin ko damuwa wala huzunin ko bakin ciki wala aza wato ko fatan ba wani daga rediyo ba ta ko ba rediyo bai je zauna a wata majalisa ya bata fatan ciki ne wannan aza zai ba wuce ke cutarwa a bin ya zai ma ake faɗa abin da ba kai ba wala gambi ko damuwa kan damuwa domin al'afu wal fazulu wal zammu dukkan su damuwa ce amma da kan ku duk ta koyi damuwa a kan wata kira domin ita ma su da domin mu amma aka yana da mutum a cikin zuciyar da bai bayyana ji wa shi wa kawo bai da mu yake ya kawo ciwo ne sosai kuwa damuwa ba ciwo ne babba sai ce a take kadan shakuwa a ta kai da take dokar mutum a hanya illa kafara lahu bi hadin aya ba dai sai Allah ba bikin sarki ya kankare mutum zurbansa da wannan damuwar da kawai wani abu yake da ne ko da ka dauke su kan damuwa ina cikin garajuwa ko ke wuta yau ka ji ciwon nan damuwa sai Allah ya kankare wa jini amma ba kana kallon Barcelona da Real Madrid ba ba dan nake magana kawai kana ana karatu yanzu ana sauraron addinin Allah kawai ka dauke wuta ka ji damuwa to sai Allah ya kankare ma jini wannan damuwar da ta same ka koya sai Allah ya kankare jini akwai hadisin gaba da zamu ji da zai magana a kai mu ji ina suka kwana har yanzu ana magana akan kan kare su ne hadisi ne wanda yake sahihi malam ya fitar da shi a cikin asaliya da bayan nan kuma akwai a cikin musannaf ba na Abdulrazak Imam Muslim ma ya fitar da shi Tirmidhi ya fitar a cikin kitabul Janayi Imam Ahmad ya fitar wato shi ma a cikin musnad da kaga wannan wato ma iya bukari ne kawai ya rawaita حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن سعيد عبد الرحمن ابن سعيد ابن وهب كان الخيواني babban malami ne shi ma wanda aka ce ya rasu a shekara ta saba'in da shida bayan hijira shekara ta saba'in da shida bayan hijira yana cikin manyan almajiran sa yadda ali Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda to shi ne yake cewa an abi daga mahaifinsa shi ne sa'id bin wahab kenan shi ko wannan sa'id bin wahab ya rubuci zamanin annabi alaihi salatu wassalam kuma bayar dalibi ne na mu'azu bin jabal mu'azu bin jabal ko kuma kowa ya kira da annabi jabal cewa malami ne na wannan al'ummar masani na gaske yawa na'am to shi ne yake cewa qani ta kuntu ma Salman na kasance tare da Salman wa ada maridan fi maridan fi kinda eh je je da mara lafiya a wani guri da ake kira kinda sunan guri ne falamma wata kila shi ne Allah ya ce wata alkindi ko aka ja ko sunan wani a cikin da ya ce alkindi falamma da kana alaihi yayin da ya shiga gurin mara lafiyar kana sai ya abshir ba wanda a bijirinka abu shirin ya ce a bijirinka fa inna marad al mu'min yaj'aluhu Allah lahu kaffara lakin lafiyar mu'mini yana sanyawa ya zama kaffara a gare shi kankara zunubi duk inda mara lafiya ya rashin lafiya yana sawa ya zama masa kaffara kankara zunubi a gare shi an gane wa mutta akaba sannan kuma abu ne da zai kai da zargi kansa shi ne mutadama zai dawo yau kansa islami ya ce to shi ne mutadama zai zargi kansa cewa ko shakka babu wata ila wata ne kuka na ne suka yawa Allah ya jarrabe ne yanzu da kankare da ni shi ne mutadama abu ne da zai sa ya zargi kansa sai ce wa inna marisal fajir shi kuwa rashin lafiyar batini waye batini ba wai a cikin kafirai kawai ba wanda baya wa Allah biyayya wa inna man fajir rashin lafiyar wanda yake kene ne ga biyayya ga Allah baya biyayya ga Allah musulmi ko kafir yace kalbahi ne annabi yace kamar rahumi ne ga aqalahu ahluhu da masu ji suka masa da baibai a arba'in shi ne daidai ayar shi kenan aka tsara a yi ayar ha kuma arba'in shi ne daidai a gyara zafi da yara kalma'ir kamar na kuma ne da akala hu aluhu iyalansa masu kira kuma suka yi masa da baibai sun ma an tsalu sannan bayan sun daure shi bayan wani lokaci ne suka rage fala ya diri lima ukila wa lima ukila dubo da ana wata magana bai san me za a kai masa ba bai ba bai kuma san me za a kai da ke ba duk wani na kuma yanzu da aka yi da bai bai bai san me za a kai masa bai bai ba me za a kai da ke to haka wato kwatan kwatin baji yake wanda baya don Allah shi ko musulmi idan ya rage lafiya ya san hikimar da kuma sani ba ya sani me me yake faruwa da shi idan ya warke shi ne an kankare musulmi shi ko ba baji bai san me aka yi masa ba lima ukila wa lima ukila ma arfa bani bi san me yasa aka masa bai bai ba bi san me yasa Allah ya tarbi shi da rashin lafiya ba bi san me yasa Allah ya warkar da shi ba shi ko mu yi rafa da rashin lafiya ya rasa kar da bibi yake ba Abdullahi bin Mas'ud wata rana yana rashin lafiya ya rika kuka almajiran suka ce ya haka yace a shi ba rashin lafiya yake kuka ba da kai kin da shi bai rashin lafiyar bai wato bai zanto yana kan wani aiki a alkhairi ya yi rashin lafiya ba misali kamar sallar wani a sai ke rashin lafiya da lokacin sai Allah ya rabu da ba ya lafiya ci gaba da rubuta ba da nan to idan kai rashin lafiya ba ka san wannan gaba ba za ka gaba da rubuta ba kawai dai za ka kare ba su biri kun gane gonan da nake magana a kai to to dai ce ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل bai san me yasa aka sake shi ba kuma me yasa aka sake shi duk bai sani ba a hadisi daga wahal yau har yanzu ana magana kan ne kankarar zunubi ba a magana ba da nana ko daga daraja ita ce bai tsara abu bai da sai gurin jara a dandara musa kana dandara amma ana barana ali bin wato ali ali bin ali ya rasa shekara ta dari da ashirin bayan hijira shi wannan bawan Allah ana bi salama عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال البلاء في المؤمن والمؤمنه وحفظه jarrabawa shi ne bala'i bari taɓa gushewa ga mumini na miji da mumina mata ba wallahi wannan abu sai yana da kyau a tabiya wa mutane ire-iren waɗannan musamman a wannan lokacin ko da suke ɗauka ko wani ba Allah yau ya shigo yau ba na gani yana cikin wato a yadda ɗalibin mu yana ji a sati ko a yan kwanakin nan su goma sha uku a nema goma sha uku dan yau da ya duba yake cewa da ana ya kai ba za ta zo makaranta ba saboda za a yi kuku ya gaba ɗaya ko wata ce ne matsala to kun ba ka biya ko irin waɗannan ba da sai kake biya musu ba ko ayoyi da za ta hau ko ta su wani sai shi ke nan zai ɗauke su sai ya tora wa jarrabawa da Allah ya masa ya tora wani bawan Allah ko daura wani abu shi ke nan ba zai samu lada ba kuma an sauka daga hanya goma sha uku yan tsaye karama ya rike sun tana ce mu suna cewa kwana biyu ba ki zo makaranta wata ce ai ko ba da gobara ake sanya a gidan sai ta ce jiya ma dauri tana tashi tana dauri ko kayan wanki ya kaji kawai ta tashi wannan bala'i ne jarrabawa ne to shi ne yake ko shi ne muke da mutum Allah bai taɓa ba za su taɓa gushewa ba Allah yana jarraba bi da sani a da yake a cikin mutum daga mutum yana rashin lafiya wani ba ana mutum shekarar da ya fi shekara tara baya bacci da zani ba wai da jarraba har da rana na taɓa ganin zani da ido rashin lafiya shi rashin lafiya ta kenan baya bacci Allah shi ya ya zama wakili to jarrabawa ce wannan wa hali sai Allah ya jarrabe ka akan iyalai sai ya jarrabe ka akan kanka ba sai ya jarrabe iyalai ko ƴaƴan ko iyalan ka mace wa ba ni ko dukiya ayi gobara jarrabawa ko a kwace ko ya fada ko abu da yake ba da wannan wannan jarrabawa hatta yin kanna a azza wa jalla har sai mutum ya haɗu da Allah da girma da buwaya wa ma alaihi khadi'a ba shi da zunubi ko ɗaya an kankare ba shi da zunubi ko ɗaya gaba ɗaya Allah ko cikin sarki ya sa akan kare shi to yaushe yaushe ne mutum zai samu ana ta magana kan kare su jiki zai ba mu inganci a baya cikin sai nuna za a kan kare mutum zunubi kuma za a kan kare Allah to ba shi ne malam malam guda da nake malamai sun yi zamani sun su zamani amma duk da hadisi ya zo an gama jima saboda haka za a tattare su ne za a ba da lada amma da shirin sharadi na farko idan Allah ya tsora ba su take sai shi ya tsora ba abu na farko ke da na abu na biyu ka yadda wato na kaddarar da ya tsora ma bayan ya tsora ma to ka yadda kaddarar da na abu na uku ka nemi lada a wurin Allah da za ku yana da rashin lafiya an sau lokaci ya yi kawai wani da ya zo ya duba ya ce ka ni zai na ganin ya kamata wannan ciwon ba haka kawai wani a je a nemi magani a gurin wani sai a tafi gurin boka wallahi daga da ya rusa ba kan kare zunubi ya rusa ba dar dar da da za a hauka da yawan mutanen mu yanzu abin da ke faruwa kenan ana zaune an sau lokaci sai wani ya zo ya ce zai na ganin kaza ya kamata a yi ko ba a yi gaba ɗaya ya sauke shi daga kan tauhidinsa ya dora shi a wani asibiti to idan ba a shiga wannan jarzan ba ba lada shi ma zai fada layin wa'ancan wato kamar rakumi da za ka yi wanda wani bai san me za ka ɗaure shi ba bai san me za ka fike shi ba shi ta idan Allah ya ma jarraba ne muna da gurin Allah to Allah ya baka ikon cin jarrabawa nan domin jarrabawa da abin da kai ko a dukkan kai yawa ka ba jarrabawa to ka nemi lada a gurin Allah in ba haka ba za ka yi babu ba da ba a cikin kuma ba lada Allah kuma ba yadda za ka shi ba al'amarin Allah in ba baka yi hakuri ba ba yadda za ka da Allah to gwara ma ka yi hakuri da ni mala ya hakuri Allah sai ka samu lafiya to shi ne ke cewa wannan shi ma sai wani suna hadisi ne ke kyawa wanda yake wato ya yi kai hadisi na gaba حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عمر بن طلحه عمر بن طلحه عن محمد بن عمرو مثله إن وانت حديث شيء مثله وزاد في ولده في أرى وانا الرواية تبيتي وفي ولده وفي كان لا يتلبيش أكاد أنزل يقوم في أهله في ولده أنزل يبتو ko kuma yake so sai Allah ya jarrabe shi da wani ciwo ko ba a dauke shi gaba daya domin mutuwa ba ta fi bane ko musibar da mutu haka ko ya kangare Allah ya jarrabe shi gaba ɗaya ayyansa shi ne irin wannan shi ma da kyau za ka yi da gaba ɗaya da sassu guda ɗaya zai balle sai wani ya rufe hannu haka da kuma ya da sai Allah ba zai jarrabe ka waye kai haka annabi nuhu ne annabi nuhu shi hannu haka da ba da hali lalaci da ake ce maka nana waye sa wa annabi nuhu hannu ko hannu haka da ba ta zama yan duniya annabi nuhu ba hannu haka da ba فأنا أقول لك تجربة واجب وجعلنا في ذريتهم ذريتهم النبوة والكتاب إيه تبي؟ إيه؟ فجيب وانا من جزاك الله إن الله يكي وكثير منهم فاسقون Allah kuma wata zargi ya ba a yi wa annabi Ibrahim da Adam Musa a kuma shi mutum da lafiyayyen duniya a cikin wato ‘ya'yan ‘ya'yansu amma kuma za a samu su za su kafe kuma an samu din to kaga wannan abubuwan da yawa za su hakurkurtar da wato mutane za su hakurkurtar da mutane abin da Allah ya ce to kai iyayenka ko an ku zaku ma alaikum na rashi ne ka kai a tsayin daka kana kokarin bibiyar Allah haka kucin sarki abin da yake so sannan ka yi wa yayanka wato tarbiyya a wannan gaban da aka kawo ta tarbiyya la ibu tab'an wa sahibu tab'an wa abu la la ibu tab'an adibu tab'an wa sahibu tab'an haka wannan tarbiyyar ta ce kai wa da kanka shekara bakwai kai ta jin daɗi shekara bakwai ta biyu kuma da lafta da jini ne ne bai haifar da dai ta uku kuma ya zama abokin da shi ne za a ta zuwa ɗaurin aure wani za ya baka tura shi wani za ya aikata don Allah ya ka wannan matakin kar ka bibiyar tarbiyyar da aure na manyan malamai da suke haka aka kaya ba ga hanyoyin da ake nadartar da ƴaƴa in Allah ya ka kanka wani lalacewa tarbiyyar musulunci za ka tashi sosai in ko ka ta kawwana ne da ya private school to za su lalata ba Allah don wasu da yawa abin da yake ba ruwa ke a bawwana ne da private school zan ya da ukin sa mutum shida kai kuma ka dawo takwas ka kwanta ba kai kake tarbiya ba yi ma ko ba ka bane ba shi da lokacin islamiyya ba sai a zama da lafi zama da lafi ba kuma saboda saboda yi ne ka ka kyali jera su ke hannunsa to ya za ki ce yaro ba zai lalace wajen Allah ta wata hanya tarbiyyar nan ba kai ke masa ba wallahi ba ka san halinsa ba domin gaba ɗaya wata kila ba rayuwarsa ko ne ka rika tura shi ya fi ke wata makaranta da ake biyar naira dubu ɗari biyar a ko miliyan ɗaya ka kai shi tun yana maka ya ta so in ta so wasa bai girma da kai sosai ba kawai wannan zaman bodin su kuɗin yarkai da ya dawo kuma za ka hutu a Abuja ko Lagos ko inda ya kamata nan ai ba a cikin girma ba shi sa in ya tashi ba zai fi kanka ba shi ba wallahi in ka mutu baya cikin ƴaƴan da za su rike ma addu'a ka rika jin ƙarfin ta a kawarinka don baka sako hanyar ba don wasu ganin ce kawai shi ne dan ce ne ya turan ji abin makuɗi mai yawa wai shi ne sun maka mai makomai za ka mutu kuma ka je ka abin halalu ha in samu wa ikabuwa wa haramu ha ikabu ba ruwan Allah to saboda haka wannan shi ne نزيد حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال جاء اعرابي دوراني a wajen ruwaya ce aka yi wani mutum da ya zo wucewa an gane ko wani mazaunin karkara ne ya zo wucewa sai a taba ne salatu wasu wato a ya ganci lafiyayyen mutum lafiyayyen ga jikin karba ya da ya kira sa a wannan ruwa kuma ta aka ja a rani mazaunin karkara ya zo makanin da biyu sallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce har aka rasta ummu min dam inda kake ka taba yin ummu min dam kun san me ummu min dam zazzabi an ce daga annahu ne wa dam saboda ne shi zazzabi yana cire yana sa mutum rafa kuma yana soke ruwan jiki ko shi za ku an kara mutum leda biyu uku biyar goma to shi ne ummu milja ta kullu lahama wa tamuttu dama shi ne ummu milja in kai dake wannan to za ka maka ummu milja shi ne zazzabi al'umma shi ne ummu milja kana wa ma ummu milja ita a wannan madaurin kankara ya biya rasu da lafiyar umuminta kuma umuminta bai ji ana yake haurun bainar jirgi walla wani zafi ne da yake bulgulurwa tsakanin lamun jikin mutum da kuma aljirgu shi ne wato bani kana na sai wannan madaurin kankara ya ce a jini taɓa zazzabi ba bai ma san shi ba sai da aka yi makwatantar da bai san shi ba kana sai annabi yake da shi ba har su ne rija yake to ciwon kai ba kada wa kasu da'u yake to me ciwon kai kuma shi ma bai san shi ba kada yake ri'un ta'ridu fi ra'ati wata iska ce da take gujirowa a kai idan iska ta shiga cikin wani wato loko a cikin kan mutum ko cikin jijiyoyin mutum sai rauke na ciwon kai shine za ka ana kama wa mutum saboda wannan iskar da ta raka wa tadribu al-uruqa take zuwa ta rika dukan jijiyoyin kai ina ga jijiyar kan gurin da gefen kan mutum za ka har kumbura ne mutum yana ciwon kai ka rika ganin har ba wata ko to iska ce take zuwa ta buji gurin kana na wannan balarabar mazaunin karkara ya ce sam ciwon kai ba bai taɓa yi ba kana balan ma kama ya ruwa ne ya ce balan ma kama yayin da ya miƙe a wata ruwaya balan ma walla kamar da imamu hakim ya ga aka da ruwaya yayin da ya ba da baya kana sai annabi ya ce man sarahu an yanzura ila rajulin min ahlin da duk wanda yake so ya ga dan wuta marara ai ba yanzuru to ga jinin kun gonsa wanda yake baya zazzabi baya mara baya rashin lafiya kun kuna neman dan wuta ya yi wannan hadisin ka zai aliya nan yanzu to duk mara lafiya ce ba za ka zama kai duk za ka ce duk wanda baya rashin lafiya to za ka zama kai da ko da ba sa yi a cikin mutane idan ka zai aliya nan tabbas wannan ba ta wata za ka bayar to ita ma da wani taimiya a cikin fadawa din da ya zo kan hadisin sai yi bayani cewa mutane su ga da kyau yace zai yi tasiri ne a gurin wanda baya rashin lafiya kuma fasiki kun bai da kyau kuma yanzu an zai da zaka bature wallahi wani ne shekara goma ko mura baya an zan nan wani zai gaya ma bai san to ba ba su da tsoro na ce malaria shekara goma duk to wannan lafiyar da Allah ya baki ba matan albashi ne to shi ne kana neman ga kafirci ga saba wa Allah ga baya rashin lafiya ba a kankare su daga kullum ta ya hadidu auzarahum حادثة ومن أولاد الذين يضلونهم بغير علم فكر أبو الذنوبان ذلك وقيل ملائكة مغانا يدي دليل كجيني على يدي إن أكرمكم عند الله أتقاكم ديكرا sannan na biyu ce ga hadisin annabi ne da Allah da Bukhari ajaban ya abu mu'min inna amrahu kullahu khair inna asabatu sara ya kara fata khairan wa in asabatu dara tabara fata khairan shi mumini in dai yana bin Allah ko baya rashin lafiya mutukar zai yi Allah godiya ya bi Allah da lafiya to alaihi ne a gare shi ba kyau da ina ba ta gani domin kada wasu su dauka abun ka zuwa da baya rashin lafiya kan mutane ya tafiya a ban kasa a'a idan yana bin Allah kuma yana ba Allah godiya da lafiyar sai ba godiya shi ne ka ba Allah da lafiya to ko shakka babu ba da shi ake ba ba da shi yake ba idan kuma wato baya bin Allah ba da sarki kuma yake wannan su da shi a cikin na da shi yake shi ma bai da shi lafiya nau yake amfani da lafiya wajen zaba wa Allah to ai su ne su ne fatura da kafiri da wanda yake fasiri dominan mu'min da hadisin zai hau amma kuka ce mu'minin da ai yau da ana tsoratar da wasu za ka wasu bayan Allah idan yana kokarin biyayya ga Allah ba ya rashin lafiya kuma akwai tuni wani ya taɓa gaya maka da yi wallahi zai yi shekara goma bai rashin lafiya to inda matsala take zan to baya ko Allah lafiya za su je a bayyana ko wajen sabo duk wani je ta ciye ne to da kiraki ina mata an gane yawwa saboda haka ballantana kuma kafiri da babu imani a Allah baya rashin lafiya kamar yadda ake bada tarihin Fir'auna ko ba hadisi bane ba aya ba ma tarihin sankara biya raka ta kai a wanda ya janyo wayar da zuwa Allah ne shi ana da ku kuna a alƙawar kuma da bai ma shekara arba'in turbin taliba shi ne na na ƙasaita to ka wanda ya janyo yake da shi wa Allah ne wa akila na hafa tasiri da ya sa aka ba korama shi ba gaba ɗaya ta kafin ba da ta zo da zuba da ruwa ya ce ta duk allata ke kiwa a kan aljanna na ta alhaji ya hau saboda lafiya ba zalla tana ka mutum ya ke ne ki za ka ga mumini ne kai yana ya jarrabe ka lokaci bayan lokaci mara zazzabi ciwon kai ka tashi cikin ka yi rikis ma ko wani abu da ya kama da wannan jarrabawa ce domin a tara ma ladarka a kan kare masu rikis. Dukun ji wannan saboda haka a wato wannan hadisin na bukari zai taimaka mana wajen bayani akan hadisin ayat ibn akrama kuma inda la ya ta kula da taimaka mana saboda haka idan ma in ba ka da lafiya ba ka da tsoron Allah wanda yake da lafiya yake tsoron Allah ya fi ka da yake yawwa Allah ya ba mu lafiya mai amfani da ita to shi ne yake cewa bayan wannan to babu da ayyanati jawkul layli to babu da zai magana akan kai da mara lafiya take dare to mutum ya tafi ukun dare wani ya tafi dubiya ko hudu ko da da addu'a ya tafi dubiya ta shi ne jawkul layli din ita cewa kai da mara lafiya ai sunna ce sunna ce mai karfin gaske kuwa mai karfin gaske na to shi da yake cewa حدثنا عمران بن ميسرة عمران ابن ميسرة يا رسول شكاية تقريبين شاؤكو ابن حبان يا مسيح أسكيها الشكاية لكن واتو ما لم يجد سوى حديث مدين شاوى أنا حدثنا ابن قصي قال حدثنا حسين عن شقيق بن سلمة عن خالد بن ربيع عن قبل خالد بن ربيع قال يجي لما تقول وزيفة يعني وزيفة ينويا ولا وزيفة وزيفة تيجي تيجي لما رجمها في الإسلام في نبي الصحابة وذلك يكاو لسه عبين فيه kamar yadda Abdullahi Abdullahi sun kai ɗari takwas za mu da annabi alaihi salatu ɗari takwas amma da suka fi shura su ne wannan da ake cewa a bajela ko Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Amr bin Al-As ko yawa Abdullahi bin Zubair Abdullahi bin Mukaffal ga su nan da yawa sun kai ɗari takwas amma da da Bukhari ya zo ya ce an Abdullahi da wani Abdullahi bin Mas'ud in yadda Hassan Abdullahi ya jiro to rige shi to shi ba a nan aka ce an wanda ya ba aka shi da ibnu Yaman da shi wanda ya fadi ibnu Yaman in da aka ce an wanda ya ba aka shi an wanda ya fadi ibnu Yaman al-Asdi ke akwai al-Abu Tiyan al-Asdi al-Kaza al-Kaza duka malam ya tattara shi ya kawo su a littafin to yake sami'an zalika ra'atuhu wal ansar to yayin da cikin da ya nauyi jiwa zai masa gidan yaman ta yi mutu da rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yayin da cikin da ya nauyi sami a bidalika radu wal ansa sai dai ke sa radul qawmi wato radul rajul shi ne qawmu wa qabilatu kenan mutanen da qabilatu su ake kira radu to yayin da mutanen da suka ji wal ansa da mutanen madina ba a tawo fi jawbin dai sun ji ba shi da lafiya iska ce mata tsakiyar dare za a daidai su biya a wa'in da su ko da da asuwa duk da asuwa su kai kana zai ce ayu ta hakin hali bayan sun zo gani jeje jama'ar annabi karfe nawa yanzu wanda lafiya to lokacin da nake kada hutu yace jama'ar annabi karfe nawa yanzu kullum dai muka ce yau kullai a wa'in da subu ya ce gaskiya suka ce a take dare ne yanzu ko kuma dab da asuba lokacin sahur lokacin sahur ne kana ce ki a'udhu billahi min saba'in na a'udhu billahi min saba'in na muna neman tsarin ubangiji madaukakin sarki na waye gari a cikin wuta saboda yadda ciwon yake damunta yace muna neman sani a gurana madaukakin sarki na waye gari a cikin wuta a wata ruwaya sun saba in ila na na waye gari zuwa ga wuta sun makala sannan sai yake je to bi ma ku kafiru bihi bayan Allah kun zo da abin da za ku kafa ne da shi da yanke kauna kullana yadda ke gwai kuwa قال في لا تغالوا بالأكبر yana kalla likabar da zai yi kada ku yi wato wato kada ku wuce gona da yi wajen ziyar likabari abin da kada ku je wani likabari mai tsada likabari ba a san mai tsada alawai ake so tunda an ce bari kawai ka je ka nemo tsayi dan bari da jiya da ke dubu biyar ka ce da jiya ya bani kabari duk kudin ka baka kyauta na ku gano kada ku yi tsada ku je likabari wajen wa ku yi tsada wajen likabari ku je da kabari mai tsada kar ku yi haka fa innahu in yakun li inda Allahi khairu yace ku sani cewa idan na da rai ya kuma ana maka kuce sarki ba ni kabari ba ne je kwace ni ba ni kafarin ba ni kafarin na Allah zai kalla ba buddilan bi khairan minhu Allah zai canja abin da abin da ya bune kafarin da kuka samu da alheri dan ana zuwa na aljanna ne shi kai aljanna za a samu saboda haka ni kafari ba a bukatar sa sai kun je mai tsada wa in kana al-ukhra wa in kana wato haka ne ko ukhra sulibat salman sari'a katiba nan wai al'ukura din shi ne opposite din alheri ba za ba a faɗi shirin ba saboda ba a buƙatar faɗarsa wai ka na fi lokura idan kuwa wato ɗayan ce shi ne ne kijiya alheri yake suliban salban sariya wannan da kamalin zai rufe rufewa da wurwuri wajen mutum ba yana saurin rufewa a kamari wannan sana da kamari mutum ba sauran rubewa yake wanda tana da kabari ko iza wani ali da wani gefe ka ce ka sha ka yi jefa kamar ce kabari ya karba ka rufe tsutsa da karba wai me ya fi kyau ka zaba in ba farari da rabula ba saboda wato mutum ya riga ya mutu ya zama tsohon abin da ba kuma mutum boko yake cewa tsohon shi kenan kuma an tafi rusuli ba sai ya rufe kalmar gari a rufewa da sauri da guri ba kowa ne Allah yake makwaiwa ka je ka gani sabba a cikin kabarin ba kowa bane Allah ko da wata ɗaya ya yawa ka ko shi zaku gani ya zama abin da ya zama Allah ya kiyaye to nan akwai ladabi ana zuwa samu ladabi na zuwa gurin mara lafiya malai guda da ya kawo adam na zuwa kai da mara lafiya guda goma duk da adam al-asqalani a cikin fatawul bari ba za ku ji da guguje na ɗaya shi ne Allah yi fadilar babu inda liski ida idan za ka yi da mara lafiya kada ka fuskanci ko ba yayin da za ka nemi izini wannan lagaci ne kyau ya kamata mu lura da shi yayin da za ka je gurin mara lafiya ka fuskanci ko ba directly kana hango mara lafiya kar kai haka na ɗaya kenan ka duba fata wurwari za ka gani na biyu an yi dukkan babu liski duk da baka fuskance ta ba kuma ka tashi ba ka ko ba ka kunkwata a hankali kar mutum ya zo ya buga ko ko ko ko gurin mara lafiya a hankali direk ke cikin kyautatawa yadda ba za a gashi shi ba in ma bacci yake ba a so ya tashi yana bacci mai jinyarsa zai lallabo a hankali ya buɗe ko ba wataƙila ya bada kiyar cewa bacci yake ko to abu da dukiya na uku Allah yi ba ma nafsahu ka an kula ana kaje koye sunansa a ce waye shi ne kaiwa don kokon ka kuke salamu alaikum wa alaikum salam waye yusuf jafar na ina na gaske albasa shike ka ba da ikiya sosai in ba gane maka faɗa abin da ya san ka da shi wannan shi ne na dabi na uku wanda da yawa za ku gaba a cikin na hudu Allah ya hadura fi waqtin yaqulu wato gairi la'ikin bil iyada kada ya zo lokacin da bai dace da lokacin duniya ba a ke daidai ne abin da likitoci suke yi a asibitoci a hada gida sai hudu zuwa gida ko bakwai ko ba ka bane daidai ne to kada mutum ya je ba lokacin da ya dace da lokacin ziyara ba kawai kashi shurbil mari kamar lokacin da mara lafiya zai ja a wato za a yi ma allura ko za a baki magani likitoci na zagawa sai ko duk hali ki ba shi da ana tubuto ba za su fito ba bayan zafi rawu ko abin da ake kira rawu da likitoci zafi wannan rawu sun warki wa zai fito ba dan me yasa ka zaka karka faɗa in za ka ban ma mara lafiya ya zaka yi shi za wanda yake ya fahimci a yadda abubuwa ke tambaya shi sai ya ke zuwa dubiya idan private hospital ne yawanci ba su da wannan ka'ida shi kenan amma mafi yawanci ko muni kan fitar za ka da ƙa'idorin su abin da karo razani murtala akwai nasarawa akwai duka asibitoci ko da private ne ya kama da ƙa'ida an fita ka yi private dama saboda zuwa na ganin kaza kaza kaza kuɗi ka biya ana magana da kuɗin mu juma ko mu kwato wani suke ne ba ba za su kore ka ba sai mana lafiya ya tutuwa a private mafi yawanci sai dai kai a cikin idan mahaifinka ne a kwanci idan ka ga an bai yawa kai kai da ido ka kore su za a zo a mai da in kuna da mata da yawa a gidan su mai da gurin gidan biki mara lafiyar ba iya gaya musu je ba domin yana cikin wani yanayi ko sai su mai da kuɗi da kai ta cewa sai an samu wani uba shi za a lokacin albarkacin na gwamnati ba ke saboda zuwa na kora ba ta shiga sai lokaci kaza wata kuma ka'ida ce mai kyau na biyar an yi kafifar julota wato ya ɗaukaka zama idan ka ji gurma da lafiya ba su kaji kawai ka zauna tun takwas ya gama inda rai da kowane gauta kana gurin illa an yi diban maridu bi junubi ne da mara lafiya ne yake jin daɗin zaman ka idan yana jin daɗin zaman ka wannan ba laifi kuma kai ma za ka gane hakan da kanka na shida an yi gudda ba an yi gudda albasa ya rinse gari domin mafiya yawanci asibitocin gwamnati har na firayvetin za ka mata suna kwance da tsirrai su aure ko kawai yau mutum ya zanna zallon ku kana ta ganin sun yasa ina ruwan kuwa ce ka shiga to mutum ya rinse gari ya rinse gwara a nan kuma na firayvet ya ba advantage domin za a kinsa kafin a shigo amma ba kuma ga sa a jera mutum jirin a cikin babban ɗaki ko kowa shiga zai ce ta ganin wasu zarara ba daidai ba ne saboda haka mutum zai yi zama ya samu dama domin zai kaninsa kawai ya kauda kaninsa ya mutu sannu ya wuce ya tafi gurin wanda ya zo sannan na bakwai ayyukan ne da su'al ya karanta tambaya garin ya haka ya haka kai ba ta bai zama ka gama karatu ba mutu ka rike a babur ko ya farga ya kare wata tafiya ba ta ba a bukatar ta ai da ma sai da na gaya ma kai an ce ba kaza an ka kada ka soma to yanzu ka ga magani eh to je da kan yaya kaji kai ma tambaya kamar dan jarida guda ne kirin lokaci guda to ma ne yace yana da ne ka takaita wa tambaya sannan wato a nan ne ma wato kaga can an ce kada ya dade shi da wani mara lafiya da ake bada misalin sa cewa ya ji gurin wani wata wani lafiya ya taimaka wannan tambaya yana cewa haka dama ka za ne gidan Allah sarki wallahi hajiya wata ma irin da ta yi lokacin kafin ta rasu irin wannan rashin lafiya ne alhaji wani ma ki yi ai wani ma da ka taba ji kaza da kaza yace kan an yi jiro yace to yanzu da yake damun ka yace zaman ka anan shi kawai yake damun ka yace zaman ka anan domin zai kaji yana da rasa duk da wuri zai kaji na takwas ai to da yana rika ya bayyana mata tausayi a fili ko da sun ganci wani abu ya faru to ka je bayyana mata tausayawa an yi warke kai ba faɗa ko domin ya sun kai faɗa ba zai amfani ba amfani da zai ga sha kwance in ya warke zai kai ba faɗa to kaga yanzu ka warke wani su a yanzu ne za a yi faɗa kaza kaza kaza kaza to yanzu ne ka nuna mata tausayawa tunda dai abin da zai faru ya faru na tara an yi kulita du'a yayin da zai ba addu'a ya kalli Allah kada ya yi dariya ya yi addu'a sosai wacce an gaba da ta islami ya ba da umarni a yi asalullah al'azima rabbul arshi al'azima an yaji yaka bayan kai ba wannan guda bakwai Allahumma shi Allahumma shi marzana ba ita ba Allahumma shi anta shafi la ilaha illa anta shifa la ilaha illa Allahumma rabbul nas ajibi al ba'at wa anta shafi la shifa illa shifa ka shifa la ilaha illa anta اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا kai masa wannan addu'a za ma tsoro da insha Allah hatta lokacin da annabi zai bar duniya wannan addu'a wannan addu'a take dobawa a cikin hannun annabi alaihi salatu wasalam tana goba mata hannunsa a cikin sa aka ce me yasa ta sa ta rika sa hannunsa ita za ta dago hannunsa tana duba ma Allahu rabbul nas azizil azimil ba'sa wasfi anta tabi la shifa illa shifa'uka shifa la yubadiru sakma kace saboda hannunsa ya bulawa albarka wane mutum ka duba wani bidiyo na nana aisha sai ta ɗauko hannunsa tana goga man tana goga man da hannun nasa shi tana goga jikinsa kai to saboda haka wannan shine na tara kai addu'a kai tsantsanta zuciya kai addu'a da ikilas na goma sannan kuma ka gaya masa cewa wannan abu ne mai sauki ka ba shi kwan abin da bature ke ce ko ka karfafe shi to abu ne wannan sai Allah ya yanzu zaka sai wannan ciwon Allah ya duwa kamar yau ne ka rubuta ka ce zaka ga wannan ciwon Allah ya tsare ko ta ci kaza ba rayuwa ka karfafe shi ai wani ma shi da yake bai da ciki shi ma kwana ka zaye ba ki karfin gwiwa domin yana sa mutum ya samu karfin gwiwa a cikin ransa sannan kuma ka hakurkurta da cewa ya yi hakuri domin wannan hakurkurta da shi da za ka yi kuma ka ce ya nemi lada a gurin Allah na ɗaukacin sarki to shi ne ma ne yake mana wannan abin da aka yi ta gayawa wato a mara lafiya sannan wa yuhadiru min al-jara'i lima fihi min al-wuzri sannan ka hana shi raki ka ce ni mulana a gurin Allah kada ya rufe wa Allah raki shi an yi kaza shi yi kaza kaza kada ya zoma to wannan duniya abubuwa guda goma da malam Ibn Hajar ya kawo nan daban mara lafiya haka wanda yana da kyau ma a rubuta shi a watsa shi musamman asibitoci wallahi a kan kai ko a yi tsatuwar da kada ko a ji asibitoci a a kafi shi ta Allah ta ala ko ruwa Allah zan zan masa magana ko zai sa buga kawai mu zamu ko asibitoci ne a kai kawai a yi shi da Hausa da za a zuwa da turanci a kasa adabul ziyaratul marid ko ladaban ziyarar mana lafiya yana da kyau mutane su gane wannan in sha Allah ta ala ko ruwa Allah bai kokari zan masa magana za ya kokari a buga wannan shi ne abin da ya kamata a kiyaye to shi ne ma da yake hadisi na gaba hadathana ibrahim in to kalkara lokacin ya ce ibn al-munzir kana hadathana isa bin al-mughira isa ibn al-mughira ali bin abi zaid an zubair bin abi salih عن ابن شهاب عن أروى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يأتي إذا اشتكى المؤمن إذا المؤمن بين الأبيع إذا المؤمن إلى الأبيع أخلصه الله wane mutum sai Allah madaukakin sarki ya tsaftace shi Allah madaukakin sarki ya wanke shi kama yi kuyi zirkira kabar da hadi kamar yadda wato tsira kamar yadda tsira take kankare wato datti na jikin karfi haka wani rashin lafiya za ta kankare zunubi dama mun biya a baya ko to a kankare zunubi a daga daraja amma idan ka nemi ladan a gurin Allah kai da Allah ne dora ba baka ce ai wani ne bai sai gaba kowa da ne kaza kowa da ne kaza to kamar yusul khair abatul hadi kamar yadda kira take kankarin kasar karbin jiyayi yayin tsatsa ka zaki a wuta nan da nan zaki ka kankare ta gaba daya hadisi ne mai to حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عروه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصاب بمصيبة باب وني مسلمي دلا جريت da wata musiba babu wani musulmi da za a jarare shi da wata jarrabawa bi musibati wani da jarrabawa wato musiba ta ciwo aw marabi ko rashin lafiya illa kana kafarata zunubihi fati sai ya kasance wanda ka fara kankare zurbanta hatta kyauka da isha ko hatta kai da soke shi kaya ta soke ka to Allah ya hukunci sarki zai ba ka lada kankare zurbanka au in ba ko ta musiba ta samu mutum shi ne annaka ba wani abu da zai faɗo ya faɗo mutum to shi Allah yana kankare zurbi ne imamu muslim da imamu nasa'i duk sun fitar da wannan hadisin bayan imamu bukhari hadisi na gaba حدثنا المكي قال حدثنا الجعيدي أبو جعيد بن عبد الرحمن بن أنا عائشة بنت سعد وأنا مسلم أبو تفاني لكما عائشة ƴan sa'adi bin abi waqas ita ce wannan baiwa Allah da kuka biya a wannan hadisi cewa da ya zo mutuwa yake cewa ba zai ne ba ina zai ba ni dukiyarsa gaba daya amfanin karatu kenan wannan hadisin zai gaya ma sunanta shi ne wani ya zo bayani zai ce ma ɗan gidan ta ko je mu faɗi ta a kamun jana'i ko sai ɗan gidan sa'ad bin abi waqas Aisha ita ce wanda da ya zo da zuwa yake zai zai ba da dukiyarsa gaba ɗaya annabi ya ce a zai ba rabi ba annabi ya ce a ko rabi ya yi yawa to shi ne hadisi yanzu za mu Allah ba mahaifin da sa'ad bin Abi Waqqas yana cikin mujabu da'awa mun yi bayanin da cewa sa'adin nan muna da cin karo da sa'ad bin Abi Waqqas a dole wani mata mun biye a a kan jana'i jiya mun biye wurare da yawa ina cikin al'ajara al-mubashiru na bil janna yana cikin waɗanda suka yi ma addu'a sai ta kama ka yes saboda yayi addu'a kamar yadda yazo a hadisin bukhari wani ya mai shari sun ce bai yi sallah ba bai baya rabar adalci mazorafi ne a gurin wato yaki duk wannan addu'o'i shi ma sai rama yace in ƙarya yake mun shi Usama bin Qatada Allah madaukakin sarki ka tsawaita rayuwarsa Allah madaukakin sarki ka hada shi da talauci ta uku kuma yace Allah madaukakin sarki wa azizu fi bil fitan Allah ka jefa shi a fitina wanda ya ruwaya hadisin yace wallahi wannan mutumin da to sa wata bin kadada da yi man wannan jarin sai da duk ta kama yace sai da Allah ya bayar shekaru ne zama mugun talaka dan dawo da shekarun da ba dai ne rauto idan ya zo dawo da shekaru dawo da girma fatar wato jiransa ta ta ko ta dinda zai saboda duba in zai kalli mutum sai ya daga daga ta yake sannan a waje yanayi ya fada cikin fitina idan ya yan mata zai yi zai musu daɗe ya rika kama yarinya yana rungume ta yanayi mata ta gurgudu da kai magana da sabon ni da wasu ta aljihu a biyu wanka sai kun mafdolin a sabon a sabani da a wasu ta aljihu a biyu wanka shi za ka ce ka kiyar bayan Allah Allah bayan Allah akwai su sai da zai shi ma ka haka wata mata wata wata ta yi mai shari'a wai ya cinye mata gona iyaka ya ci mata iyaka alkalin kansa da aka kai kare yake ni nan ya ce kai ta irin ya ce wanda ko alfijin da dan da kika ta ya ci miki iyaka ta ce shi din aka ji aka zo da shi ya ce to yadda sai mun wannan jarin idan kariya take Allah ya bakantar da ita ya sa ta fada ni da gurin da take shiwa da ni kowa ya gane kariya take mu wallahi ba a dau lokaci wace da ta makai ta fada ni da ta mutu sai da Jubairu da Hajjaji ya rika yanka shi ya sa aka yanka shi shi kansa yana da cikin wanda aka ce idan ya addu'a Allah ya rahamta don wata ran yawa zakaran sa addu'a kullum zakaran nan na tara ya su farka da asalati ran da ya makara zakaran bai ba ko rashin lafiya ke komi sau da ya makara zai ce kada Allah ku sauka Allah ya sauki wannan murya ta ga da kada muka makare daga ranar zakaran ya zama kurma Allah ya daina ko tara ya daina mahaifiyarsa ta ce kaga wannan addu'a da kai wa zakarar ne ita ta kama ta ce ka daina dole kuma yi wani a kan hajjaji da hajjaji ya zo yan gaje ce Allah ya da kaina ka daina yanka kowa sai ga ya hajjaji yana mafarkin gari ga ta yi tunan sai na ka sa ya turu turi yake ko turu sai na ka kulle ya aiki saboda ya hauka wallahi har yanzu akwai irin wayannan mutanen sai ka zama mai wulakanci abin da ake gaya mutane ke kuma kake yayi wanda bakin sa baya faɗa shari kullum karanta alqur'ani yake ya karanta hadisa na wa alaihi salatu wasalam ya bi bi abin da Allah wallahi kake yayi wa sa Allah to da irin wannan bakunan shi kansa za ka tuna cewa kan an jambe shi da Allah ya saukar da ya yi wa nasu kulubi na tayyibati wa amalu salihan yace tujan abin da yake sa to Allah madaukakin sarki ya wato ya karbi addu'ar mutane shi ne farko cin halal yake ku sani Allah yana da taskoki taska yake taskan nan kuma mukulli ne ake zuwa bude da yake to mukulli shi ne addu'a yake akoran jikin mukullin kuma shi ne yake cin halal saboda haka wannan shi ne duk wanda ya wannan Allah madaukakin sarki zai masa goma ta arziki lokacin da ya shiga dawa saura minti abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya babu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana ba mu kara hadisi ba to ai kaji kawo mu kara sati ko mana da wannan tafa saboda saura mun biyu ma na gani um to wannan shine um okay ai ba mu kara hadisin ba ma gaba daya to sai yace anna abaha lallai wato mahaifinta ita wannan wa wato Aisha Ana yi bibi, ta kai su bi maka ta kuwa jarida. Na yi rashin lafiya, wato a garin maka rashin lafiya mai tsanani in ji ta alhira a biyu kan. Wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hudu ni. Allah mu tsira da abin da Allah tabbata a gare shi ya zo dan ya gaishe ni. Ta alhira a biyu kan kenan. Lokacin an yi jira an koma wato Madina. Ba kuntu ya Rasulallah da an ce a cikin wada ne. sai na ce ya ma'aikin Allah inni atruku malan ni kam ga dukiya na zan bari da yawa da ce miloniya ne ta jira biyu kan Allah ya baki kuɗi wa inni lam atruk illa ibnata wahida ba kuma abin da zan bari in ba ɗa guda ɗaya ba ya guda ɗaya ka ita ce hariya ita kadai ce yaga ga dukiya da sun bin yawa aka hutu bi sulu ta imani inna ba da ɗaya wato bi bisa uku na dukiya ta ba da shi sadaka fi sabilillah wa atruku sulusa in ba ɗaya bisa uku kana la annabi ya ce a'a kana je ki autu bi nafsi wa turuk laha nisba yace wato yace to zan yi sauka wato zan yi wasiya da rabi utike utike nisbi wa atruku laha nisba zan yi wasiya da rabi in ban mata rabi in ji wa in ji ta bi na biyo ka kana da annabi yace shi ma yayi yawa kuntu sai nace yace ba utike turuk wa atruk laha turusai to zan dauki ɗaya bisa uku in ban mata biyu bisa uku an ce ta abdulusu wa sulusu kafi ne ce ɗaya bisa uku to ɗaya bisa uku ma dai da yawa thumma za a yi da ala jawhati shine ba da suka ce daga na ke nuna cewa daga ɗaya bisa uku za a iya wasiya shi za a hadisin mu na jiya za ku iya tunawa a kamun jana'i shine wani bawan Allah ya yi wasiya da bayin da gaba ɗaya su gida gaba ɗaya duk yake ya yi sai magana suka zo da kawai bayan ya mutu suna zuwa sai su gaya annaba ne da hadu salam ga shi gashi abin da ya fara annabi ya ce kar su dawo aka yi kuri'a kuri'a ta bayan akan mutum biyu ce to mutum biyu ta bayan yanka to wasu kuma su dawo bauta saboda haka sai an kira da su daga ɗaya bisa uku zuwa wato taba ya halatta ɗaya bisa uku ɗaya bisa biyar ɗaya bisa goma ɗaya bisa ɗari haka aka fito amma kasa ɗaya da ɗaya bisa uku bai halatta ba. saboda haka yace sun ma za a yi rawu a dadi ba ce sai a gaba ne da su suna ne tura hannun sa akan gogina yanzu a sa jina bi wa kasu sun ma fata wani ya shafi fuska ta wa badani da kuma wato sikila sun ma kane da ne ya Allahumma fi ta'ala Allah ka ba wa ta'ala lafiya wa timma lahu hijratahu ka kuma suka bai hijrarsa domin hankalin da ya tashi baya so ya mutu bai hijira ba sai da ya wanke daga baya an ya ya haifi wani da da ake kira sa'ad bin sa'ad bin abi waqas wanda yayi ruwaya shi ma in ka koma ka wanda yayi zaka gani yace baba din su a cikin gwarzan ke da shi ana ka bi ban guje ban na jin sanyin hannun annaba ne da Allah sallallahu har har wato cikin haka da Allah ji sanyin hannunsa wani mutum bi ma yuqalu ilayya ina abin da yake kai gobe mu lokaci bayan lokaci ina ciwo wannan abu hatta da a yake har zuwa ta ga kiyama har ya zo mutuwa yake yana biyo wannan abu shekara da shekaru wannan dabakin da Allah ya yi yana biyo wannan sanyin hannun annabi alaihi salatu wasallam da wannan shine a gurguje wannan hadisin bayan bukari malam abdurrazzaq ya fitar a cikin musallan abu dawud ya fitar a cikin abab abab jala'i na da ko babu jala'i imam nasani ya fitar a cikin kitabul faraid imam muslim ya fitar tirmidhi ya fitar ibnu majah duk sun fitar da wannan hadisi hadisi ne da ya yi yawo a gurare da yawa mun haura da minti uku abubuwan da muka fasa faɗa da yana ba mu yadarsa wanda muka so ya Allah maka mutum sarki ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ke ba mu ikon mutta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ke ba mu ikon guje mata muna da kowa ubangiji da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka duk wanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mutta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata zabe da yake sun karo mu Allah dan tura ya kajawawa kada ka bar mu da sun zuciyar mu Allah ka zaba mu da shugabanni na gari Allah maka kwakin sarki ka zauna da kasar mu lafiya masu neman masakan nan da matsala da tashin hankali Allah ka mai da shi kawo اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين